السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa littafin ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba duk abin da ke ciki na umarni ni da ku Allah ya bamu ikon koyi da shi dukkan abin da ke ciki na hani ni da ku Allah ta'ala ya bamu ikon hannuwa da nisantansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansu a gidan aljanna gobe kiyama yau da ikon Allah za mu tashi akan daidai babi na 45 insha Allah kuma shine darasi na 72 bahaushe ya ce wai akwan a tashi ba wuya a yau shine darasi na 72 insha Allah ta'ala kamar da na faɗa ina da shauƙin a ce mun kammala littafi din insha Allah ta'ala gabanin Ramadan idan zai yiwu insha Allah ta'ala shine fata na amma dai dan yi kokari ya zama dukkan wani abin da yake muhimmi ba a ketare shi ba zai zama dai wasu gila wasu ran a takaita bayani idan akwai halin da za a yi haka ba tishu bai ba ne makayyabu da yawa ba kage yadda ka ya muso shi malam muhammadu ai yadda aka ya muso shin ne na gani to na gode Allah ya saka da alheri yau kusan shine biyar ga watan jumada thaniya hijira shekara ta 1441 insha Allah babu ma jaa fi buka'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afuwan na mamanta ba ne fi a duba tambaya da ya ko biyu ko? wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya kara lafiya da kuma ilimi lafiya da ilimi mai amfani ita lafiya aka roƙe da sai a ce lafiya da imani ilimi kuma sai a ce ilimi mai ne mai amfani ita lafiya in babu imani halaka ne ilimi in bai da amfani halaka ne yasa dukkan addu'o'in fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam za ka ga yana roƙon Allah sai ya masa kaidi da ilimi mai amfani Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wani lokaci kuma addu'ar kore ilimi yake mara amfani ce Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa ilimin da bai da amfani Allah ka kare mu daga gare shi shi yasa kan yi addu'ar lafiya a kara ta da imani saboda lafiya in babu imani ta karkai mutane ga halaka na biyu aka roki ilimi sai a ce mai amfani kuma ilimi mai amfani ba fa sai na karatun addini ba har karatun zamani akwai ilimi mai amfani akwai mara amfani so mu roki Allah mai amfani a duka biyu mafhum tayyib so na dai gode da addu'a din amin ya hayyu ya qayyum amma sai a sarka ta da imani da amfani go malam ina bukatan addu'a na yi jarabawan custom ina bukatan addu'a a gun yan uwa musulmai Allah ya bamu zaman lafiya amin ya hajji wakil to kana bukatar addu'a kuma Allah ya bada da sai ka ce Allah ya baka nasara da zaman lafiya ina kwanin ko sai ka zo makarantar koyon addu'a ne tukunna inda ka yi zaman tsangaya na za ka iya maybe sanin yadda ake lambasa kalmomin ko assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam Allah ya ji kan iyaye kuma ya ƙara maka basira fasaha da ɗaukaka amin to amin na gode ku malam tambaya na ita ce guda biyu na farko direba ne ya hatsari da mota kuma Allah ya yi wa mutane rasuwa a cikin hatsarin sun kai 36 amma shi direba yana raye menene matsayinsa game da diyya akwai a kansa ko babu da azumi na biyu malam ina mai baran addu'a game da wanda zan aura insha Allahu may Allah make us among the best partners amin na gode wannan bature ne kenan ko ba hausa to bari mu fara da na biyun tunda ba tambaya bane addu'a ne to Allah ta'ala ya sanya alheri a ciki kuma Allah ta'ala ya sa ku zama zuriya tayyiba Allah subhanahu wata'ala ya saba hali wannan ita ce addu'a Allah ya saba hali zaman da kewa na aure sai da saba hali wannan addu'ar bahaushe na da muhimmanci cewa Allah ya saba hali shi ne wasu yadda abu darda yake wa iyalinsa in kin gana yi kushi ko kin fi ni gaskiya kada ke kushi don in kika yi kushi ne kushi ba za a fahimci juna ba sau da haka ko kin fin gaskiya karki kushi ni kuma in daga kin yi kushi ko na fi ki gaskiya ba zan yi kushi ba saboda in halin ya zama ɗaya kowa ya kushi to ba a samun mafita sai dai ta ce ya yi kaza nima bari in rama in ta rama shi ma sai ce bari in kara to abin sai kare a rame rame amma in ɗaya ya kai zuciyarsa nesa to cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ana samun dacewa ina tuna an taba Allah ya ji kan mahaifina ya taba zuwa da ni wani aure haka muna cikin yarita sai a masallaci aka yi a wani ƙauye muka je to kasan yarinta wani lokaci na da kiyaye abu da yawa limamin ya zo yana addu'a sai yana bayanin Allah ta'ala ya saba halinsu Allah ya saba halinsu ina ta tunani na ce to hali ya saba but hankalin da shekarun ba su kai mutum ya riski mai ake nufi ba sai ya ƙara wata addu'a ta biyu da tafi kowace ma ruɗa ne ya ce ya Allah ta'ala wannan ango da amarya Allah ka tona asirinsu to ita dai wannan ban fahimta ba gaskiya ina ga sai sai daga baya sosai ce Allah ta'ala ka tona asiri sai an ce amin na yi shiru na ce babbar magana wanda gina kuma ban fahimta ba duk yadda zan yi ban fahimta ba amma yanzu a nan manya sun gane a ba kai ba za ka gane ba ina san kai ba ka gane ba eh kuma ba so ake ka gane ba a'a to ai na san bai je wajen bane ai bai je wannan ba nasa bane yayi ta addu'a Allah ya tona musu asiri aka ce amin Allah Allah ka tona asirin su ce babbar magana Allah ya samu wani lafiya to tambaya ta farko shi ne akan direba da ya yi accident mutane suka rasu a cikin mota din akan akwai kafara a kansa ko babu na farko azumi da ake ko kuma in ce kisa da ake kafara kashi-kashi ne akwai wanda babu kafara akwai wanda akwai kafara ko in ce akwai diya da komai a kai na farko idan muka duba akwai ta muhimmiyar makala da ibn usaimin rahmatullahi alaihi ya rubuta mai suna hakamu hawadisi sayyara wato hukunce-hukuncen accident na abubuwan hawa hukunce-hukuncen da ke da alaka da hawadis wato shine accident na abun hawa so a wurin ya yi magana ko mashin ne ko keke ne ko mota ko abin da ya kama da wannan sai ce na farko gabanin a yi hukunci abinda ake fara duba a cikin amai da shi yar makala amma ya fara yi ne a cikin wata mujallar da ake kiranta mujallatu jami'at muhammad bin sa'udin al-islamiyya da aka buga kamar shekara talatin da yan kai sha biyar ga sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tara so kai lissafi za ka ga akalla kusan shekara talatin da nawa talatin da biyu kuma haka ya rubuta musu kamar wani article a cikin mujallar sai daga ba aka mai da shi dan karamin flyer ko pamphlet haka a ciki ya raba accident kala-kala ya ce idan accident ya faru ana iya samu ga wanda ake kafara a kansa yakan iya rabuwa kamar gidaje guda uku gida na farko shine a samu mutum driver ya zama aggressive na biyu kuma ya zama negligent na uku kuma a zama ya zama ya yi ya zama disobedient to laws and orders abin da ke nufi da wannan aggression mutu direba ya zama aggressive shine misali a ce yana zuwa ya ga wajen mota ba ta iya wucewa ba saboda gangance ce sai ya shiga wurin ko kuma motar yadda aka kera ta abinda bai dace a ce ta yi bai ce sai ta yi ko kuma mutum ya zo da motarsa da ya saya starlet ce yar karama sai ga wani mai babbar jif ya wuce a guje sai ce shi ma sai ya kamo shi ai ko tsuntsu a sama gudunsu ba ɗaya ba ne ko kuma ya ce a'a yanzu tun da jirgi zai tashi daga abuja je kano in less than an hour to ni ma insha Allah kasar awa ɗaya sai na je kano da mota to wannan shine aggression din sai na biyu akwai negligence negligence kuma shine kaman kaga aggression shine kaman wuce gona da iri negligence kuma ya zama mutum yayi mai kaman sakaci sakaci ya dace da wannan kalma yayi sakaci kamar misali yana jin bacci da ƙirye tashi yana tashi yana faduwa kuma ya dauki ki ya shiga mota ya kunna ya fara ja ai akwai ganganci mutumin da tafiya ma san da ya fadi ba zai shiga ba saboda bacci ya ce sai yayi sai ya tuka mota kaga akwai ganganci ko kuma ya san motar an ce karka shiga cikin ta makanike duba yace ba ta da lafiya karka shiga ko gida kada ka je ce a sai ya je ka lura da ita masanin ya hana sai dauka ya je kaduna suna wannan duka sakaci da ganganci ko kuma na uku a ce tayinta sun lalace a ajiye sai an samu halin canja taya sai ce a'a sai dauki motar sai kama hanyar ibadan daga abuja kaga duka wannan akwai nau'in sakaci da me da ganganci da na farko da na biyu duka duk hukuncin kafara da hukuncin diya yana kansa saboda wancan ya yi wuce gona da iri wannan ya yi ganganci na uku kuma shi ne kamar ya saba ka'idar tafiya ya zo akwai street light sai aka ce an ba da hannu kada ya wuce hannun wasu ne kaga bai yi gudu ba amma sai ya zo bin doka sai ce sai ya ƙetare a lokacin da ya je ƙetarewa sai zama wanda ya zo shi wucewa hannunsa ne ba kai da ba wanda ya gangancin ketarewa ne ma ya bugi wancan ba shi wancan da ya zo wuce a hannunsa sai ya bugi motar ka in har kai gangancin ka ibin doka to anan akwai kafara a kanka ko da ba kai ka buge shi ba saboda ai hannunsa ne kai ka kawo kanka kuma ya zo ya buge ka kari sanadiyar rasuwarsa ko wanda suke cikin mota da ko kuma a ce akwai alamar tafiya an sa cewa a wannan wurin kada ka wuce kilomita ta abin nan 80 a mita naka da ya zo sai kai 120 akwai ganganci a ciki wadannan ababe guda uku dukkaninsu akwai kafara akwai ba da diya na farko shine me shine zama aggressive ya zama aggressive a tafiyar da yake ko ya zama ya wuce gona da iri na biyu a samu sakaci negligence na uku kuma a samu mukhalafa wato saba ka'idodin tafiya da ya sa accident ya faru duk inda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ababe a tukin driver to akwai kafara a kansa sannan kuma akwai me akwai diya a kai shine wanda ya ko cikin suratul nisa aiko aya ta 92 wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaku to anan kuma ana yi kala kala ne kamar yadda muka sani in mutum zai iya na farko haƙƙin Allah shine yayi mai yan tabaiwa shine fataharir rakabatin mu'mina in ba zai iya ba tukunna sai ya azumi shaharain mutatabi'ain azumin wata biyu a jere in ya dauki farkon wata ɗaya ga wata misali ya ce a fara ɗaya ga watan jumada asaniya idan watan ya kare a kwana 29 to ya gama wata daya in ya kai 30 ya gama sai fara kuma farkon rajab nan ma idan watan ya kare 29 ko 30 ya gama amma in yadda tsakiyan wata to nan kuma kowane wata sai ya kirgin 30 mafu? tsayyib in ka dauki tsakiyan wata to kowane wata za ka yi 30-30-60 amma in ka dauki kirgin watan ɗaya ga wata to duk inda watan kwanakin ya kare shi ke nan da wani hukuncin za ka yi aiki so maybe ka yi azumi 60 ko 59 ko 58 saboda duk yadda wata ya kasance haka za ka yi wannan shi ne a takaice hukuncin da yake kansa Allah ta'ala ya kiyaye na gaba amma misali kuma mutum iya tafiya da mota duka ya kawo matsalolin a cikin ahkamu hawadithis sayyara yana tafiya misali da mota akan hanya kawai yana ci tafiya sai ga wani abu a geji zai buge sai kauce wa abun don yi sabin rayukan waɗanda yake ja a mota garin kaucewa sai fada a ƙarƙashin gada a nan akwai hukunci a kansa ko babu magana mafi inganci babu babu wani abu a kansa don ya yi ƙoƙarin sabin rai ne allah ta'ala ya kawo jarrabawa ko kuma hanya ce lafiyayya ba wani jarraba a kanta ya hau kan gada gabanin wace gada ta rusa ana ruwa sai ta halaka mutane a nan babu komai a kansa saboda babu wani abun da ke da alaka da kasawarsa ko yin abun da bai dace ba to da ka anan ba a hukunci akan mutum duk inda ya zama yunkuri yayi yayi sabin rayuka kuma an rasa laifinsa a ciki to a magana mafi inganci babu wani hukunci akan sa a wannan halin a inda ake hukunci shine zama akwai wani nau'i na sakaci ko nau'i na ganganci ko wani abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala a'lam sai mu tsaya a wurin ko باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم babi da ya zo cikin kuka na manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi babi na 45 darasi na 72 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a rayuwarsa yana iya yin kuka yana dariya yana iya farin ciki yana iya yin bakin ciki ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alai al-jawziya rahmatullahi alai a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a mujalladin farko nan bayan 183 ya sifata annabi tsira da aminci sabbata a gare cewa yadda Allah ta'ala ya halicci halittunsa annabi yana da wasu siffofi da yawa da yake tarayya da halittu na Allah subhanahu wataala wato kaman mu ɗan adam duk da shi ma ɗan adam ne a cikin mu amma Allah ya ɗaukaka shi da darajar annabci da manzanci wannan shine ɗaukakuwar daraja da Allah ta'ala ya bashi a kanmu sai ce to an abin da ya nuna a tarihi shine annabi yakan yi murmushi yakan yi kuka a wani lokaci murmushin yakan yi dan abu na farin ciki ko dan abu na dariya da ya bashi dariya ko abin da ya kama da wannan ko kuma ayi wata wauta a gaba gare shi kamar yadda dan adam yake ayi abu yayi murmushi shi ma yana yi haka yakan yi kuka an samu wurare da dama da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi kuka ya zubar da hawayensa daga inda yake kuka misali a ce ko a karanta qur'ani tasirin karatun qur'ani ya sa ya zubar da hawaye akwai wannan ko a yi rasuwa kamar da ɗansa ibrahim radiyallahu anhu ya rasu ya zubar da hawaye ko kuma jikarsa yar yarsa zainab radiyallahu anha da ta rasu ita ma anan ya zubar da hawaye yayi kuka misali kenan sannan akwai abin da ke faruwa na canjin yanayi na tsoro kamar yadda ya zo a shari'a shine lokacin da aka yi kusufi da ba hajji cewa wai rana ta kama wata a wannan lokacin kusufi din ya sa ya zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci abin da ke sashi kuka din a karatun qur'ani shine kaman tsoron azaba idan Allah ta'ala ya bada labarin azaba wannan yakan sa yayi kuka wani lokaci a karatun qur'ani khashyatul ne tsoron Allah subhanahu wata'ala yake sa shi yayi kuka wani lokaci tasirantuwa da abin da Qur'ani ke fada yana sa shi yayi kuka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda yayi sahabbansa da yawa akwai ababe irin wannan da an samu a tarihi yasa sun zubar da hawaye radiyallahu anhu idan muka duba a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala akwai wuraren da nuna mana na daga cikin alamar imani shine zama in ana karanta ƙur'ani ko ana tunatar da mu ga Allah ko mu ababe guda biyu ko kuma ɗayan biyu min babin misal anan an kira kuka na biyun kuma shine girgizan zuciya shine mutum ko yayi kuka da idansa ko yayi kuka da zuciyarsa akwai kukan zuciya kamar da Allah ya sifata masu imani a cikin aya ta biyu a farkon suratul anfal da yace innamal mu'minuna alladhina إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون a wannan aya a fili Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana masu imani in aka ambaci Allah subhanahu wata'ala suna zubar da hawaye innamal mu'minuna alladhina abun sani kadai mu'minai idza dhukira Allah idan an ambaci Allah subhanahu wata'ala wajilat qulubuhum zukatansu na zubar da hawaye wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum zukatansu na girgiza wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyinsa zadatkum imanan sai wannan ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala suke tawakkali ni da ku Allah subhanahu wataala ya samu a cikin su idan muka duba cikin kaman karshen suratul isra akwai ayoyin da Allah ta'ala ya bayyana masu imani da kuka misali daga aya ta 105 106 107 109 wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faradnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila sai ce qul aminu bihi أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله يتي ودن da aka ba su ilimi idan ana karanta qur'ani suna iya faduwa suna sujada suna kuka wa yakhruna lil azqan suna faduwa da haɓasu Allah ya ce ya bukuna suna kuka wa ya zidu khushu'a wannan kuma yana ƙara musu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan min babin misal ne akwai ayoyi da yawa ne ga kamar suratu maryam inda Allah ta'ala ya bamu kissar annabi Idris wa zkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا waɗannan ayoyi daga aya ta 56 da 7 da 8 har zuwa da 9 Allah ya ce masu imani irin waɗannan annaba da zuriyarsu idza tutula alaihim ayatul rahman in ana karanta musu ayoyin mai rahama kharru sujjadan wa bukiya suna iya faduwa suna sujada kuma suna zubar da hawayensu wanda duka iya daga cikin misalai da qur'ani ya bamu kuma Allah ta'ala yace kar mu zama irin mutanen da ana karanta qur'ani ma ba sa girgiza ba su iya yin kuka mu duba cikin suratul najm daga karshe afamin hadha alhadisi ta'jabun وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا tun daga aya ta 59 zuwa 60 61 62 Allah yace afa min hadal hadisi ta'jabun da wannan labari ko qur'ani kawai kuke mamaki wa tabhakuna har ana karanta kuna dariya wala tabkuna kuma ba ku kuka kuna dariya a karanta qur'ani an zo dan dariya ana dariya amma an zo dan kuka ba mai kuka Allah yace me ya faru gare ku na dariyan ya baku dariya amma na kuka ba zai sa ku yi kuka ba bi ma'ana kowa ya tambayi kansa Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya so da haka wannan babi yana magana ne akan yadda annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ya zubar da hawaye tare da cewa tun iya duniya ya san shi dan aljanna ne amma duk da haka ambaton Allah ya sa yake zubar da hawaye wannan yake nuna mana akwai darasi mai girma da za mu koya mafi kankanta mu rika girgiza da zukatanmu su rika ta'asirantuwa da Allah ya ce annabinsa ya ce sallallahu alaihi wa sallam حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرب وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير الملجر من البكاء wannan hadisi ya zo a cikin sahihu abi dawud hadisi 839 sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai yace hadisi ne da yake ingantacce suwaid bin nasr ya bamu labari daga sahabi abdullahi bin mubarak a daga abdullahi abdullahi bin mubarak ba sahabi bane afwan ya zo bayan sahabbai ne ya samu wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai amma ba sahabi ba ne sai dai ya shahara ana magana manya a musulunci yana daga ciki abdullahi bin mubarak an hamad bin salama daga hamad bin salama daga thabit daga mutarrif ibn abdullahi daga babansa shine abdullahi bin shikhir kana yace inji baban nasa radiyallahu anhu ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi wa huwa yusalli alhali yana sallah wali jawfihi sai ina jin kirjinsa zuwa wuyansa yana ƙara azizun ƙara ka azizil mirjal kaman ƙarar da tukunya take idan ruwa iya tafasa wato yana karanta ƙur'ani a sallah sai ina jin ƙirjinsa na wani ƙugi yana kuka amma kukan ba na sautin kuka ba ne sauti ne daga ƙirjinsa yake fitowa yadda kasan wuta ne akan tukunya take tafasa haka ke jin ƙirjinsa yana yi minal kuka ya ce saboda kuka yana karatun sallah yadda kasar ruwa yana tafasa a cikin tukunya ko talge na abinci yana tafasa ya ce haka nake ji a girjinsa ga kuka a idan hawa yana zuba amma kirjin kuma yana kara kamar ana tafasa ruwa ko ana haɗa talge shi kenan sallallahu alaihi wasallam shi samala ya ce babu ma ja a fi buka'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muhimmin abu ba dole sai idonka ya zubar da hawaye ba amma ya zama zuciyarka ta girgiza shine wajilat qulubuhum wannan zuciya din ta iya zama umurni na Allah yana taba ta fushin Allah yana firgita ta rahamar Allah tana sa ta zo mai kwadayi wannan shine muhimmin abu ai akwai abu mai sauki wani lokaci an fi so ka bi Allah don girmansa da halittar da ya maka amma in fa ya gagara ka duba labarin wutar jihannama kawai ka guji sabon Allah wannan ma fa yi nasara duk da dai wanda ya bi Allah don Allah din ya fi wanda ya bi Allah don tsoron azaba shine ka bi Allah kana so don tsabar biyayya fa huwa aula shi ya fi dacewa da ka bi shi don kana tsoro amma kuma hada guda biyu duka ibada ne shi yasa ake cewa mu so shi bainar raja wal khawf tsakanin kauna da tsoro idan kauna ta yi yawa takan sa kullum kai da tambaza ma a shiga wuta ba idan tsoro ya yawa sai mantar da kai cewa akwai rahamar Allah to ana so ka dama bainar raja wal khawf ne nan wurin ka dan yi bege a alhamdulillah akwai hope in ka tuna sai ka je kai wannan ayar ko ba akwai abun tsoro ai to amma hadisin can ma fa yana sai ka ji ka ji dadi sai ka ce kai ga kuma hadisin Ahmad bin Hanbal shi kuma wannan akwai bada tsoro to haka ake son rayuwar musulmi ta zama amma dai raja'i shine na farko khaufin sai zo a mataki na me mataki na biya akwai sahabi da ya taba tafiya da wasu sahabbai mu duba cikin littafin Saiful Qati' lin-Naza na Muhammad al-Marzuq da ya tafiya da su me ke faruwa sai annabi ya ce ku tafi da shi duk inda kuka je ko me muku umurni ku bi shi suka ce to na'am da yaje sai suka bata masa rai to shi kuma radiyallahu anhu sai hamasa sadaja shi sai ce to ni ba zan yi haƙuri ba sai kun hura wuta in ta yi zafi kowa ya shiga ƙone sai na yi haƙuri so kula da jumlar fiyayyen halarci a kawai duk abin da ya ce ku yi ku yi wasa ba suka ce to bayan da muka yi abin da annabi ya ce ko me ya ce a yi a yi sai suka fara haɗa wuta wani sai ya tuna wani hadisi zai ce kuma annabi ya ce inna mata a filma a ruhu ne ya yi ai ba a biyayya cikin abin da ba mai kyau ba ya ce shi dai gaskiya iya da sinadi aka ce me yasa ya ce ni daman tsoron wutar ya sa na bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina bin sa na shiga cikin ta zai gudu ba asira ni da mai sa nake tsoro na bi shi to kuma yanzu ina bin sa tun a duniya na shiga da kaina suka da sa gaba zo Allah ya ce a ai gara da baku shiga ba ni fa da nace ku bi shi ina nufin cikin kyakkyawan abu ne amma ba zai ce ku shiga wata kuma ku je ku shiga ba su shi sa ce shi daman fa bin da ya daman fa wutar yake tsoro ya bi annabi shi ce ke tsoro kuma yanzu ya zo ya shiga ya ce kai za a duba abin nan ai kaga bai laifi ba saboda mai kana iya bin Allah subhanahu wataala dan tsoron azabarsa shi yasa yace ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazo wajen manzon Allah wa huwa yusalli yana salla wa li jawfihi sai ina jin kirjinsa zuwa makogwaransa azizil mirjal ina jin kara azizul ka azizil mirjal wato wani kara kaman karan ruwa a cikin tukunya yana tafasa kaman karan tukunya da ake dafa abinci minal buka saboda kukan da yake yi a bisa ga kukansa yakan yi murmushi murmushinsa ba cika jin yana kara ba in ya tashi yanzu ne haka mai suna wannan a bayan ce shi wannan dariya to baya dariya irin wannan murmushi yake sai ka kalle sai ka gane ko in kana jin magana za ka ji murmushin na tasiri a cikin tawa ya ce ka yi haka misali to za ka ji ƙarar murmushin amma ba wai kawai kana bayan ɗaki karkajin yana dariya don ya yi ba a ba naka ba ne wannan sannan idan yana kuka za ka rika jin ƙarar kukan a maganarsa amma ba zai rika cewa yau ka za ka na ba baya wannan mafhum tayyib حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة, فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تحملان wannan hadisi ya zo a aljami a sahih al-musnad na imam al-bukhari rahmatullahi alai hadisi na 4582 cewa hadisi ne sahihi riwayar abdullahi bin mas'udin Allah ya kara masa yadda yace daga mahmud bin zailan kana haddathana muawiyah bin hisham muawiyah dan hisham ya ba mu labari daga sufyan bin sa'id al-thawri an al-a'mash bin ibrahim sulaiman bin mihran daga ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahmatullahi alayh daga abida daga abdullahi bin mas'udin kana yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce mini ikira alayya ka karanta mini ka karanta min ƙur'ani sai ce ya rasulallah ya ce ikira alayya ka karanta min ƙur'ani faƙala sai ya ce ya rasulallah akarau alayka wa alayka unzil ta yada a yi na karanta ma bayan kai Allah ya saukar da ƙur'ani kai fa aka saukar da kuma musuwa ne ne a wurinka faƙala sai ce in ne uhibbu an asma'ahu min ghairi sai annabi tsira da abinci sabba da gari ce ina shauƙin na ji ƙur'ani daga wajen wani ne ba ni ba wanda yake bayyana mana shi ƙur'ani yadda ake jinsa na farko dole kowa ya asesin kansa ya gane idan yana karanta ƙur'ani ya fi tasiri a zuciyarsa ko in ana karantawa yana ji dole kowa ya san wannan akwai waɗanda naturally in suna karatu ya fi taba su akwai wanda kuma idan ya zauna ya bar komai ana karantawa ya fi taba shi yana da kyau ka fahimci wanne kake ciki duk wanda kake ciki sai ka ware lokaci a kusan kullum kana sauraro ko kana karantawa a wanda kake ciki tare da cewa kai ka karanta din wajibi ne a kanka amma kuma ka saurara din kullum ka ware lokaci don sauraro bai zama wajibi har sai ya zama idan kana sauraron ne yake kara maka imani amma karatun shine wajibi amma sauraro ya kana jinsa a cikin sallar ana maka limanci min babin misal amma abinda ake so gane in har karatun yake taba ka kai kake yi to wannan shine mataki mafi daraja jama'ar da suke karanta Qur'ani ya taba su na biyunsu ko kuma ce kololuwar daraja su ne wanda suke karantawa ya taba kuma a karanta ya taba su wannan shine mataki na farko shine kai in ka karanta qur'ani iya tasiri a jikinka in an karanta yana tasiri shine darajar farko na biyu shine wanda za su karanta yayi tasiri ba kawai sauraron ba sai na uku wanda in yana karanta bai tasiri sai yana sauraro amma in za mu hada na farko shine al-aulawiyya mu mu karanta ƙur'ani ya tasirantu a kanmu sannan mu saurari karatun wani ko wasu ya tasirantu a kanmu wannan shi ne ƙololuwar daraja a sauraron karatun ƙur'ani kuma idan kana daraja ta biyu da ta uku ba wai tsaya za ka bada so sai kuma ka shigo darajar farko idan kana karanta ya tasiri a kanka to ka yi gaba da farko sai ka fara ware lokaci kana sauraron karatun wanda suka iya karatu don ya tasiri a kanka in karatun wasu ke tasiri a kanka dokana da jan aiki sai ka dage da kyautata karatunka da nutsuwa a karatun da fahimtar ma'anan karatun don karatun da kake yi rika tasiri a kanka lokacin da kawai gari in ka karanta yana girgiza ka in aka karanta yana girgiza ka to ka samu cin ribar karanta ƙur'ani da sauraron karatun ƙur'ani a gama zan Allah yana karantawa saboda sallar da ya zo ake yi yake yi aka ji ƙara a cikin ƙirjinsa a taitu rasuwallah fasami'itu ko aziz go ka azizil mirjar minal buka kaga aishi yake karantawa nan kuma ibn masud ne ce to karanta mini shi annabi in ya karanta zai tasiri in an karanta ya saurara zai tasiri a kansa da wannan malamai suka ce wanda tace daraja mafi inganci mu karanta ya tasiri akan mu mu saurari karatun yan uwan mu ya tasiri akan mu manzo Allah ya ce ibn mas'ud karanta min qur'ani wannan kuma yake nuna maka idan duka biyu suna tasiri ka yawaita karatun qur'ani kuma ya zama kana da lokacin da kake sauraron karatun qur'ani ko ka zo ka zauna ana karatu a masallaci kana sauraro ko kuma ka ware lokaci a motar ka ne ko a gidanka ne ka buɗe tasha ta karatun qur'ani kana sauraron karanta qur'ani da ake yi mafhum tayyib sai ya ce annabi yayi za a yi na karanta ma bayan kai aka saukarwa ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina sha'awar na ji karatunsa daga wajen wani na ne yau ke sa shi ƙur'ani ba wai ka ɗauka 24 by 7 sai ka ji karatun ƙur'ani ba ne a akwai lokacin da ake warewa idan ka ware ka ce kullum zan ware awa ɗaya awa biyu na karanta ƙur'ani na ware minti sha biyar zuwa talatin na jikatun ƙur'ani gwargwadon tayin ɗinka wani ya ware awa hudu yana hadda wani ya ware minti talatin yana yi yana karantawa yana sauraron karatu na minti goma zuwa goma sha biyar gwargwadon halin da ya samu kansa a ciki to wannan yayi amma kar mu ɗauka kuma cewa wai idan yanzu kai kana son karanta ƙwar'ani ni ma a yanzu lokacin shi nake so na ce maybe time da ka ɗauko ƙwar'ani za ka fara karatu mi ɗewa ni na yi karatu na gaji zan kwanta a huta ne saboda muna da wata ɗabi'a in ka ce mutum ɗan rage karatun ƙwar'ani ai shi qur'ani akwai lokacin jinsa mu duba waɗancan ayoyi din da muka karanta na suratul isra tun daga aya ta 105 da 6 da 7 da 8 da 9 ka dauke su a da zaka ga yadda ake maganar qur'ani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka sauko da shi da gaskiya ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aike ka ba sai mai bushara da kuma gargadi bushara wanda ya bi Allah aljanna gargadi wanda ya saba Allah wuta sai ce wa ƙur'anin Allah ya ce wa ƙur'ani farakana mun rarrabe shi littatara ahu alan nasi ka karanta shi ga mutane a kan mutane kenan sai ce ala muksin kalmar ala muksin ɗin nan ya ɗauki akwai zarfin zaman da zarfin makan shi ne a wani lokaci da kuma wani wuri akwai wurin da ba wurin kafin ƙur'ani ba ne akwai lokacin da ba lokacin karatu ba ne karfe biyu na dare kana shi kai ta zabga tilawa kana ɗaukaka sauti anguwa kowa yana ji ba haka ake yi maka hana wani bacci a yi haƙuri allah ya fi mana da haka muka yi ta hadda wallahi fadan masallaci muke daga isha zuwa asuba wani lokaci muna muraja'a ba wanda muke bari ya bace a unguwar za mu ta tilawa haka ake yi ayi ayi ayi in ana kuma lokacin da muke kasan tsangaya kuma karfe uku ko hudu za ta tashi a zo a hura wuta a kewaye ayi ta tilawa duk an gurba mai bacci kuma haka ne kuma lokacin ba za mu fahimce ka ce mana mu barkatun qur'ani ba dan zaka yi bacci zai mu ce da karatun da baccin wanne ya bi abin ba haka yake ba kowa da tafinsa watakila mai baccin nan ya yi karatun ya gaji ne ya kwanta shi sa karka rika jojin kowa da irin agogonka lokacin da kai kake so ka yi tilawa shi maybe ya fi ka yawan tilawa zai kwanta ya huta ne mu rika yi wa yan uwa adalci duk waɗannan kurakuran Allah shi ne shaida mun yi Allah ya yafi amma masallaci za mu buɗe mu yi ta yi mu yi ta yi an ba wanda yake hutawa kuma a lokacin gaskiya ta la'aka ce mana mu bari ba ma fahimta karatun ƙur'ani in ma kai wasa wani sai ce ka yi ridda ai ka hana karanta ƙur'ani ya haka ne ai Allah ce ai ala muksin ala muksin akwai zarfin zaman da zarfin makan duka biyu malamai suka ta shiga ciki akwai lokacin karanta shi akwai wurin da ake karanta shi inda rana ne ba damuwa a masallaci kana tilawa babu laifi in kaga jama'a suna nafila sai ka dan rage sautinka saboda su ma suna karanta ƙur'ani idan kwa kana karanta wannan karatu a sirri yana nafila sai ka hana shi karatun da nutsuwa duk wannan yana ce kuma shi ma wata ibada da yake kuma karatun qur'anin yake yi to dadin yawancin ana yi so ake ko ba ko baka so sai kaji ko baka ji baka so sai kaji akwai wani azi da aka yi wajen 81 82 a Bauchi maybe wanda suka san harkar fitowar da a ta sa su san lokacin wani sunan wa'azin wai bomb da idan aka tashi karfe tsere dare sai a kunna shi sai a sa spiku a kan gida duk anguwar kowa sai ya ji a yi ta kure-kure spikun nan in wani ya ji shi ma sai ya ɗauko na sai sa na ɓangarensu shi ma sai ya kura spika ba mai fahimtar komai duk wanda rayuwar mu samu kanmu a cikinta ba mai ganewa kowa nasa zai kunna kuma ka za a zauna a ita yi to abin sai bar matakin a fahimci addini zuwa sun yi bari mu rama sun kular da mu ma bari mu kular da su shi kuma addini ba dan kularwa ba ne addini dan da lumana ake san wanda bai gane bai gane rarrashinsa ake fahimci gaske da ya karba shi mai da'awa ba dan jarida ne da zai watsa labari ba damuwarsa shi dan jarida shi ne ya gaya muku abin ya faru shi mai wa'azi aikinsa in an bar hanya ya rarrashe ku dawo kan hanya in gaya muku sakon a ɓoye zai sa ku gyara to sai ba ku a ɓoye shi ya fi dacewa kuma wannan shi ne aulawiyya Allah ta'ala ya samu wani lafiya za ka yi ce ina so in ji daga wajen wani na ya ce faƙara'atu suratun nisa sai na fara karatun suratun nisa sura ta nawa a ƙur'ani kenan sura ta hudu yana karatu har Allah ta'ala ya kaddara ya shi kan aya ta 41 cikin suratun nisa da Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yayi al'amarin da ya kasance da muka zo daga cikin kowace al'umma da mai shaida kowace annabi da Allah ya turo zai zo shi yayi shaida akan al'umma sa wannan aya ke nufi annabi no zai shaida annabi ibrahim zai shaida annabi musa zai shaida kowa zai shaida akan mutanansa hatta annabi nuhu zai zo ga mutanansa na mu ba su ce kariya kake zuki ta mallaka ke wallahi mu Allah da ka turo shi wallahi bai zo ba kawai tafiya ya ta shan ice cream din sai yake zuwa su yi ta yi wa annabi batanci sai Allah ya ce wa ji'ina bika ala haula shaida sai mu zo kai annabi Muhammad kai shaida akan al'ummarka sannan kai shaida akan annaba wanda al'umma su suka karyata su dan me dan mun baka labarin a cikin Qur'ani to shine waji'ina bika ala haula shahida za ka yi shaida a kansu sai a ce annabi nuhu waye shaidan ka sai ce annabi muhammad saboda an ba shi labarin na zo na yi wa'azi sun karyata ne sai a kira annabi muhammad sai ba da shaida sai ce annabi nuhu ya zo ya musu wa'azi amma sun karyata shi annabi da karanta wannan aya cewa zai yi shaida zai yi shaida ya ce me ke faruwa sai fara zubar da hawaye ya ce fara aitu ainai rasulillah sai na kalli idan manzon allah tsira da aminci tabbata a gare shi tahamilan tahamilan shine tasilan min ad-dumu sai ga idan nasa nan na zubar da addam hawaye yana fita a ciki idansa guda biyu sai kawai naga yana zubar da hawaye a cikin gidansa kawai take ni ina karatu ina daga ido ko sai na gashi shi kuka ma yake yi hawaye na zuba a idonsa sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan radiyallahu anhu saboda yawan zubar da hawaye idan yana kiyamun laili ko yana karanta Qur'ani a nan ɗinsa akwai layi guda biyu inda hawa yake gangara layi ne shati a kwance ya canja kana kuma wurin ya yi kamar rami saboda gangaran hawaye akan wurin hawayen san da ya hanyarsa ta musamman gidan yana karanta ƙur'ani abinda ke faruwa gare shi amma jarraba ta rayuwa duk da wannan a ƙarshen rayuwa su iya shekara 80 da 'yan kai wasu suka zo da sabuwar akida suka ce ya yi shi kafuri ne suka hana shi zuwa masallaci ya yi limanci suka hana shi ya fita ya bi jam'i yana karanta ƙur'ani suka tsara hannun iyalinsa hannun ya yanke at the end suka kwantar da shi suka yanka shi yankan rago mutumin da anasala ke jin kunyarsa na na aisha radiyar da ke ce ina tare da anasar sallam sai na abubakar ya sallama ya shigo maza Allah ya ɗan buɗe gwiwoyinsa na ga bai rufe ba sai dina umar ya shigo bai rufe ba sai dina usman na sallama ta ce sai ga da gagga ya rufe kuncin yasa ya rufe gwiwa ta ce annabi ga babana ya zo ga umar duka kuma manyan mutane sun zo baka rufe ba usman ya zo sai ya ce ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku ke kunyarsa ba ai mala'iku kuki ko suna jin kunyarsa shine usman bin affan radiyallahu anhu shine zunnurain ya auri ƴaƴan fiyayen halitta guda biyu a tarihi malaman tarihi da malaman hadisi irin sheikh shu'aib arnaut suna cewa ba a taba samun wani mutum da ya aure ƴaƴa biyu na annabi mai daraja ba sai annabi usman sai sayyidina usman radiyallahu shi kada aka samu a tarihi yayi ya aure ruqayya da ummu kulsum ɗaya ta da su aka kara masa daya wa kai kai shi wannan daraja amma duk da haka yana raye aka ce yayi ridda kuma wanda suka ce yayi ridda suka ce su ma musulunci suke yi shi yasa ba a rabuwa da jarrabawa a musulunci amma kashe wannan wutar wannan ta kunnu a kashe wannan wannan ta kunnu shi yasa ana addini ba a hutawa kawai dai burin dai shine Allah ya samu cika da imani amma fitan ba sa karewa shi yasa idan fitan da suka yawa malamai suka ce wai kar kai mamakin wanda ya bata kai mamakin kai da ka samu shiriya shiriya ke da wahala bata ba ta da wahala ba wanda zai zana kawai ce ya zama mumini babu kiyamun laili babu azumi babu rinsa ido da ji da gani da addu'a ya zama muminin sai ya tsaya tsayuwar daka amma daga ya bude baki ce ya zama arne arnan ne shi bai da wahala ita shiryar ne sai an yi shekaru ana fama amma bata abu ne mai sauki masallacin shekara nan akai ana gina shi shekaru ya ana ginawa amma ginin yake da wahala in rusawa ne an kawo na'urori 24 hours sai ka baka same shi a kwance amma a ginawan sai an ɗauko blok an ɗora an jera an daidaita nan an yi kaza da ƙyar aka gama ginin wani wuri ma a zo a rusa a gyara a zo a yi rufin a yi plasta a a'auna wani mai yin wani abu ba sai an kawo shi daga wata ƙasar waje amma in an gama aikin shekara uku na gini in ka ba da 24 a za kawo motoci za a rugurguza shi gaba daya shi yasa kullum karka rika mamakin ɓacacce yayi bata ka gode wa Allah akan ni'imar shirya da shiryar da kai ita shiryar ke da tsada da wahala amma bata ita araha ne shi yasa duk inda kaga alheri akan je makaranta a koyi alheri zaka je makarantar koyon Qur'ani zaka je koyon hadisi zaka zo masallaci ka koyi shama'ilun nabi in zaka yi medicine zaka je makaranta ka sha wahala in kana so ka zama injiniya zaka wahala in kana son koyon kasuwanci ana zuwa a koyar amma wanda yake so ya zama dan iska ya je makaranta baya bukatar school ba wata school da ake zuwa da sai kaji a koya maka ita ita kawai daman zaman shedani ai default ne kawai default ne daga ya ce shedan ne shi kira zama shedan din ba a zuwa makaranta babu wani niga ko dan sara suka ko dan kalare ko barawo da je school ya koya babu ba makaranta ake zuwa ba so da aka ashe abin da ke da wahala shi ake zuwa a koye shi mafhum tayyib Allah ta'ala ya kara mana shiriya Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن الصائب عن أبيه عن عبد الله بن عمري قال إن كسفت الشمس يوما على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع ثم فلم يكد يرفع رأسا ثم رفع رأسا falam yakat ay yasjuda thumma sajad falam yakat ay yarfa ra'asa thumma rafa ra'asa falam yakat ay yasjuda thumma sajad falam yakat ay yarfa ra'asa فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تؤذبهم وأنا فيهم رب ألم تعدني ألا تؤذبهم وهم يستكبرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين إن جلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى wannan hadithi a cikin talkhis na shama'ilun nabi na sheik muhammad nasir rahmatullahi alai a shafi na 171 ya ce hadithi ne ingantacce sai dai akwai yar jumla a ciki da take da shizuzi wanda za mu magana a kai insha Allah حدثنا قتيبة وانا حديثي دقى قتيبة بن سعيد دقى جرير دقى عطاء بن السعيد دقى بابنسا دقى عبد الله بن أمريكا ليكي إن كسفت الشمس يوما على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا أزامنا النبي سيرا دا أمينتي استبت أغريشي رانا تاي كسوفي شيني أتيمي رانا تاكا موتا akwai kusufu shams akwai khusuful kama yana iya zuwa da kafin da kuma kha khusufun ko kusufun duka biyu suna shiga cikin juna amma da suka zuwa hadisai na ashamsu ya fi zama da kasafa na alkamar ya fi zuwa da khasafa khusuful kamar khusuful shams amma suna shiga cikin juna kuma kowanne kan dauki ma'anar dan uwansa mafhum tayyib me ke faruwa da aka yi kusufi fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli sai manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya tashi yana sallah ranar da aka yi wannan kusufi din a magana mafi inganci shine an samu a shekara ta goma ne bayan hijira kuma wannan shine kadai lokacin da aka samu an yi kusufu shams a rayuwarsa shekara ta goma bayan hijira shine abin da ya tabbata a tarihi a bayan nan ababen da suka zo a tarihi magana mafi inganci ba su inganta ba wallahu ta'ala alam da ya tashi yana sallah hatta lam yakadiyarka sanda ya kai matakin da kaman ba zai yi ruku'i ba thumma raka'a sai yi ruku'i falam yakadiyar fa ra'asa ya tsawaita kaman kai ka ce ba zai dago a ruku'i ba daga baya sai ya dago thumma rafa'a ra'asa sai ya daga kan nasa falam ya kan ay yasjuda da ya sujada a kaman ba zai tafi sujada ba sun masajada kuma sai ya yi sujada mafuhum falam ya kan ayyar fa'a ra'asa da ya tsawaita sujada kai ka ce ba zai ɗago kansa daga sujada ba sun mara fa'a ra'asa bayan lokaci mai tsawo sai ya ɗago kai falam ya kan iya nufin wato abin ya yi tsawo har mun cire tsammanin zai ɗago kansa tun muna canka har muka haƙura muka daina canka muna jinsa falam ya kan ayyar juda sun masajada falam ya kan ayyar fa'ar asa sanda ya kan ba zai dago kansa ba sai ya dago ruku'i nawa ya raka'ar hatta lam faƙamar suna falam ya kan ayyar ka'a sun maraka'a falam ya kan ayyar fa'ar asa sun marafa'a falam ya kan ayyar juda ɗaya ya yi to wannan shi ne shizuza abinda ya tabbata shi ne ruku'i biyu ne a raka'a ɗaya mafu tayyib zan yi magana akan insha Allah kaga da ya sujada sai ya dago kansa gabanin ya daga kansa amma kira yana cikin sujada ne falan mai kadayyar fa'ar asa muka cire tsammanin kaman ba zai daga kansa ba yana sujada faja'ala yanfuhu sai muna jin kaman yana fitar da iska a numfashi daga hancinsa da bakinsa waye buki ashe wannan fitan iskan kuka yake yi shi ne muna jin alamar kamar wani abu gare ashe yana kuka ne sallallahu san shi ne yanfuku daga nafaka ne muna jin fitan iska daga bakinsa da hancinsa da kirjinsa waye buki yana kuka wannan shi ne muhallin shahid kaga yana kuka a lokacin kusuful shams kusuful shams mafo waye kudu yana fada a cikin sujada da yake yi yana cewa rabbi ya mahalicci na alam ta'idni daman baka alkawarta mun bane Allah tu'azzibahum akan ba za ka musu azaba ba wa ana fihim matukar ina cikin su rabbi alam ta'idni ya Allah baka mun alkawari ba Allah tu'azzibahum akan ba za ka musu azaba ba wa hum yastaghfiruna alhali Allah subhanahu wata'ala suna tuba suna neman gafara ka Allah ta'ala baka mun alkawari ba mafhum wa nahnu nastaghfiruka kuma ya Allah gashi mu muna neman gafararka ai suna neman gafararka wannan maganar da yake sallallahu alaihi cikin sujada na kama da wata aya a Qur'ani wa zai bani aya wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa sura anfal aya ta nawa 33 wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai kasance dai musu azaba ba alhali kai kana cikin su manzon Allah wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah bai kasance mai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara a duk time da ake neman kukuta daga azabar Allah subhanahu wataala ababe biyu na da muhimmanci na farko a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam shine zama tare da shi in baya raye shi ne karanta hadisansa wannan yana tunkuda fushin Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma hana Allah ta'ala ya azabtar da mutane a duniya ko da sun yi laifin azaba matukar suna zama suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko duk time da ake bukata tunkuda fushin Allah da azaba to mu yawaita karanta hadisan fiyayyen halitta tunda bamu ci ribar zama da shi a bayyane a raye ba to yanzu hadisansa su ne shi ɗin wanda shi ne na farko mutunan magana dattijan arziki marigayi sheik abubakar muhammad jumi rahmatullahi ala ya ce karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi a karanta hadisi a aiki da shi wallahi shi ne zaman lafiya ga musulmi sai abu na biyu yawan istighfari wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna wadannan ababe guda biyu duk inda sabon Allah yayi yawa wallahi mu rike su na farko mu yawaita karanta hadisi muna aiki da shi na biyu mu yawaita istighfari zuwa ga Allah su ne ababe biyu da ke tunkuda fushin Allah subhanahu wataala a duniya akwai bala'i da yawa da duniya ta shiga ciki ga waɗanda suka san hadisi suka san addini sun san fushin Allah ya kawo su fushi ne na Allah subhanahu wata'ala ya kawo yanzu irin fitsara da ake a arewacin Najeriya na 'yan mata bai kai Allah jirabe mu ba bai kai wannan kadai bai isa ba da samari bai kai ba bukukuwa da ake mutum nan suka saurin a cikin abuja suke biki su yi walima duk aure sai dai aji a hada maza da mata a yi a haka za moses night a haka za duk an manta da addini abin da ya karanta jin daɗin duniya sa mutane sun manta dokokin Allah subhanahu wataala a cikin auratayya da zamantakewa da komai da komai wani zai zauna duk shekara yan sasa sun je holiday su tafi dubai ne sun tafi ingila ne an tafi paris ne an tafi us ne amma bai kuya musu je su yi umra su bauta Allah subhanahu wataala ba ita ce rayuwar da ake ciki a yanzu ina dai abuja na sha samun gayyatar aure amma bayan aure mutum ya ce maka ga gayyatar walima da allah a zo a ci abincin walima mu tambayi kanmu ko naka ko na 'ya'yanka ka ɗauki zafin adabu zifaf sayid na aliyu radiyallahu an zai auri na fatima radiyallahu an annabi ya ce masa la budda lil aris min walimatin zan baka yata amma dole sai kayi walima dole ne sai kayi shi mai bada da yake ba da wannan condition din amma yau yake tunanin wannan na tambayi kaina sai in tsawon lokacin ci muka a garin nan ba a walima ne ka je gaggayyata a ce ga akwai walima a wuri kaza mu kayata ta in dan duniya ya je kama wuri mai kyau ya sa aka ci aya aka watsi mun kuma sai mu shirya walima lafiyayya ka gayyaci ladarin masallacinku limamin masallacinku masu hidiman masallaci direban ka ne kowa ya zo ya ci kaji ya goge wuya haka ake to amma yanzu mutum nawa ke yi sabon Allah a bikin aure kada ya isa ga yato wani fushin Allah subhanahu wata'ala shi kada ya isa kaga pre-wedding pictures kawai in ka gani ya isa mutum bai auri yarinya ba ta hau kan cinyarsa ta zauna kuma a yi kalanda har a kai gidan baban aje kuma uban ya kalla ya yi murmushi ya wuce allah wadan na kai lalace allah wadan na kai lalace ki ya kalla bai fa auren ba daura auren ba fa amma tana zaune akan cinyan wani wai sun yi hoto wai za a yi wai za a yi kalandar aure ne za a yi souvenir kuma shi ya rija ji dadin yaran yanzu shine the youth kenan the youth kake ji falamma salla raka'atayn bayan yayi salla raka'a biyu in jallati shams in jallati shams sai ranar ta yayi faƙama sai ya miƙe fahimin Allah ta'ala ya gode wa Allah wa asna alayya yabo a kansa sun maƙala sai ce inna shamsa wal qamar lalle rana da wata ayatani min ayatin la ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wasu mu'jizozi ne da Allah ta'ala ya halitta ya dora a kanku wasu alamomi da gina muku kadaituwar Allah subhanahu wata'ala ne la yankasifa lil mauti ahadin wala li hayatihi ba sa yin kusufi don waiwai mutum ya mutu ko don yana raye saboda ran da aka yi wannan kusufi shekara goma bayan hijira a ranar ɗan annabi sallallahu ya rasu malamai da suka ce shine ranar da aka ce ibrahim ɗansa ya rasu da aka yi kusufi suka ce ai gashi rana ta yi kusufi don ibrahim ya rasu saboda wannan shine itikadin su a jahiliya cewa in kaga an yi kusufi to akwai wani babban mutum da ya rasu ko kuma an haifi wani babban ranar sai a yi kusa bisa annabi ya bata wannan aƙidar tasu ya ce a'a waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala ba sa kusufi don rasuwar wani mutum ko don haihuwan wani mutum fa'idan kasafa in suka shiga cikin kusufi rana ta kama wata ko kuma wata ta yi zazzaɓi kamar yadda ake fada fafza'u ila zikirin lahi ta'ala ku yi gaggawan ambaton Allah subhanahu wata'ala ku tsaya ku yi ta gaggawan ambatansa shine istighfari da yin sallah da makamantansu shine abin da ake bukata mu yawaita hadisin da ya kawo wannan wanda yake ingantacce akwai hadisi kamar na Bukhari rahmatullahi alaihi da ya magana mai tsawo akan yadda ake sallan kusufi in an yi karatun farko aka tsawaita karatu kamar da manzon Allah ya tsawaita karatu za a yi ruku'i sai a tsawaita ruku'i in an tsawaita ruku'i sai a miƙe in an miƙe sai a sake sabon karatu sai a ƙara yin ruku'i sai a sake miƙewa tukuna sai a yi ne sai a yi sujada a tsawaita sujada sannan a sake miƙewa a sake raka'a ta biyu a sake yin karatun farko a yi ruku'i a sake ɗagowa a ƙara dogon karatu a ƙara ruku'i sannan kuma a tafi zuwa ga sujada so a kowace raka'a ɗaya karatu biyu ne kuma ruku'i nawa ruku'i guda biyu shine magana mafi inganci a nan ne malamai suka ce akwai shizuzi a hadisi da lokaci yayi kuma da na so mu kammala babin ko ko dai za iya kammalawa حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الصائب عن إكرم عن عبد الله بن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تكذي فهتبنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يأني أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي فقال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه ينزأ بين من بين جنبيه وهو يحمد الله وانا حديثي يا ابو اتكن سلسله الاحاديث الصحيحه حديثي na 1132 Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah ka hanyoyi wajen guda uku ya ce hadisin sahihi ne wato ingantacce ne daga Mahmud bin Ghailan daga Abu Ahmad daga Sufyan daga Atha ibn Sa'ib daga Ikrim ibn Khalid daga Ibn Abbas radiyallahu anhu kale yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha bayna yadayhi annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya dauki ibnatan la da aka ce wato yassa amma ana nufin wa jikarsa ne a wurin ana iya kiran jika a matsayin da shi yasa aka ce millata abikum ibrahim ai kakanmu ne masu aka ce babanmu shi yasa malaman gado suka ce abul wa in ala to idan ba baba kaka yana iya cin gado in babu kaka kakan baba na cin gado in ɗa ne sai a ce koda ya sauka in ɗa ya rasu sai a ce to ɗan ɗa na cin gado idan ba a sha makance shi ba to da kan ce Allah ya ji kan iyayenmu ba kana nufin kawai mahaifi da mahaifiya ba da kakanunka da kakanun iyayenka da kakanun kakanunka har inda imani ya kare mafhum tayyib so da aka ibu na tallaha a nan wurin lahu ba ana nufin yasa ba ne jikarsa ne don ya ce ta yasa zainab radiyallahu anha yasa da ya haifa zainab to yatta ce ta rasu to za ka ce yasa maimakon a ce mai jikarsa fata bada ha shi ne aifa ban maha ilaihi sai manna yarinyar a jikinsa haka lokacin da kaban ranta zai fita fawa ba a ha bai na ilaihi daga baya sai sa ta gaba gare shi haka famatat har Allah ta'ala ya ɗauki ranta wahiya baina yadai tana gaba gare shi fasahat ummu aiman sai ummu aiman ta fashe da kuka irin yadda aka saba ana gane rasuwa da yawancin a gida akwai mace in wata ta zuga ihu tukuna daga baya an danne da sai da ce to hakuri ya zama dole hakuri ya zama dole kaga kenan ba an yi hakurin nan ana so bane dole ya zama ba amma ƙa'ida shi ne mu yi haƙuri a muna so kuma ana gada imanin mutum akan abin da ya zama iya da ikon ya haƙurin ya yi a cikin halin kuma inna masabar inda sadmatul ula ne wannan bugun farko a lokacin ake so mu nuna jarintan haƙuri mafhum tayyib fakala sai ce a tabuki na inda rasulullah sai ce ummu aiman ha manzon Allah yana wuri kina kuka ba ki ga manzon Allah wurin bane ummu aiman faƙala sai da ce alastu a raka tabbuki bazu Allah kai ba muna kana kuka lokaci kai ba muna gari kana yi kuma a barin muhimman ai kai ma kana yi kana sai ya ce inni lastu abuki ni ba har kawai nake kuka irin naku na ihun nan da kike yi ba innama hiya rahama ni da take ina zaune ina rike da ita hawa yana fita ido na jinkai ne amma ke ihu kike ni kuma ina iya yin kuka ne kawai hawa yana zuwa saboda tausayi to zaka ke kina ihu ne kuma ina zubar da hawaye wannan shi ne magana wato iya rike da yarinyar yana zubar da hawaye kuma bayan nan ta ce mun saba ganin kai ma kana kuka sai ce amma ba irin naki ihu ba ai wannan ihun bai da alaka da tausayi tausayin kawai kana zana sai aga hawaye na zuba ita ka sai a gane ba wani abu sai aga mutum na hawaye na san wani abu ya kona shi mafhum tayyib sai ce innal mu'mina lalle mu'mini bi kulli khairin ala kulli halin yana cikin alheri a kowane hali yake ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min hadithi ne mashhuri muslim ya kawo shura ne da ba gashi a hadisin 1889 inna nafsahu tunza bayna yaday jambihi ana cire ran mu'mini ana turo shi daga ɓangarorinsa guda biyu wa huwa ya hamadullah alhali yana goda Allah muna da magabata na kwarai da mutum yana shimfiɗin barin duniya amma yana murmushi kaga ana kallonsa yana murmushi kuma yana godiya ga Allah kuma duniyar zai bari ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bayan Allah na kwarai da yawa suna barin duniya suna murmushi ana kallon su amma a zaune suke suna murmushi sai dai mu yi ta saurin ke حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان wannan hadisi ya zo cikin ahkamul jana'is na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai shafi na 20 zuwa 21 asalin uwan littafin ba talkhis ba iya da littafai guda biyu na farko ahkamul jana'is wa bid'uha shine babban akwai kuma talkhis na ahkamul jana'is in mun dauki babban shafi na 20 zuwa 21 ya kawo wannan hadisi din daga nana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi qabbala Uthman ibn Maz'un ya sumbaci Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyit alhali yana matacce ya halatta a sumbaci mamaci kamar da sayyidina Uthman Abubakar Siddiq radiyallahu an qabbala Rasulullah lamma tuwfiya idan mutum ya rasu iyali ne ko ɗa ne ko ya ce ko mahaifi ne ko mahaifiya akan zo a sumbace su ina ci da akwai wani mai da'awa amininmu ne a saudiya ma masa ta rasu baya gari ya zo yana magana akan sumbatan mamata muna maganar sai ya zubar da hawaye in ce mai sai ce idan zai bada duk abin da ya mallaka a duniya a dawo masa da mahaifiyarsa kawai don ya sumbace ta a komar da ita abin ne wallahi zai bayar kawai ya samu ya sumbace ta nan auƙala ainihu ta harakan ko kuma ya ce idansa na zubar da hawaye حدثنا إساق بن منصور قال أكبر أبو عامر قال حدثنا فلي وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت أيديه تدمعان وقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة وكان أبو ذلها أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استكبرك واتوب اليك والسلام
wannan